الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah muna karatu a matsala ta 151 wanda mala yake mana jawabi dangane da illar zama da mutumin da yake dan bid'a da kuma nuna cewa har zama da mutumin da yake fasiki mai sabo yake yin kaba'ira amma yana da kuduri da aqida ta ahlus sunna to zama da wannan yafi sauki yafi saukin laifi yafi saukin matsala akan kai zama da mutumin da yake dan bid'a da kuwa mai dagewa ne a sha'anin ibada yana karadewa ko suka ce mutumin da yake mai kuduri na ahalus sunna amma kuma yana yin sabo manya-manyan sabo na kaba'irori wadda ba su kai shirka ba kamar zina sata shan kayan maye da dai ire-irensu to ya fi sauƙi laifinsa ko laifin zama da shi ya fi sauƙi akan kai abota ko alaƙa da mutumin da yake mai ƙudiri mai ɗabi'u mai aƙida ta bidi'a ko da ko mutum ne mai riƙo da addini da suka ce bidi'a ta karkasu kamar haka akwai bidi'a a cikin aƙida shine mutum ya ƙudirce a ransa cewa wani matsayi na ubangiji ko wani matsayi da ya kamata a danganta wa Allah to amma sai irin wannan kudirin aka san wanda manzon Allah ya karantar Allah ya karantar da matsayin ubangiji da kadaita shi da nuna siffofinsa da sunayensa da kuma kadaita shi a cikin ayyukansa da kadaita Allah a cikin dukkan nau'in bauta to sai wani yazo shi kuma yayi wani kudiri ya yadda da wata aqida aka san wannan da manzon Allah ya karantar to shi suke cewa dan bid'a kaga anan dan bid'a ne a cikin aqida bid'a cikin aqida kuma tana kai gimeyinta da an har ya mutu akai bai tuba ba alhali ilimi ya je mar na cewa wannan abin da kai bid'a ne ba daidai bane ga na manzon Allah ga na gaskiya sai shi kuma ya kibi yace zai ci gaba da bin aqidar kakanninsa da iyayensa ko aqidar malamansa da ya gada suke tafiya da su shekara aru-aru to wani ana je masa tsoron ya mutu ba kan tsarin musulunci ba saboda shi abu da shafa aqida shine asalin musulunci kuma shine asalin imani sannan akwai bid'a a cikin ibada ina ba ta ana ganewa sallah zai sai ta bid'a ba irin wacce manzon Allah ya karantar ba wani zikiri yake da shi ga yadda mazalla ya karantar a riƙa yin su sai shi kuma ya ƙirƙiro nashi ko ya ɗauki na waɗansu malamansa ko shehunansa ko ƙungiyarsa ya bar na manzan Allah na fata ana ganewa haka zama bid'a a cikin ibada to anan abin da albarba hadi yake nufi da malamai ire iren sa in suka ce maka bid'a to suna nufin dan bid'a a cikin aqida kuna ganewa to kaga wannan kudirin sa ka ɗauka a yanzu ne muke buga misali wadda yake kan tafiya da ƙudiri da ya imani na cewa shi yana yin faira ko yana yin haƙiƙa haga karara manzon Allah yayi gabar ne shi kuma yayi yamma kwata kwata ba su da alaka ko ba za su haɗu ba sai da in ya tuba ya bar aqidar da yake kai domin yana dangantawa Allah wasu matsayi da wadansu siffofi wanda Allah kuma ya kubuta daga su har yana gani akan cewa kowa ma Allah ne shi ma ya kai matsayin da zai zama Allah ko akwai wani mutum halitta ɗan adam ne shi amma yana da matsayi na ubangiji sai ne ya sun ce gausi ko a ce kudubi ko a ce autad ko wani makamantan haka a kudiri irin na sufanci na ɗariƙanci masu yin faira za ka samu cewa a cikin tafiyarsu akwai ire-iren waɗannan maganganun to idan kana zama da irinsu kullum suna abokan zamanka yau da gobe za su tura maka a ƙida mummuna ba tare da ka sani ba kuma abin zai nasu ya yi tasiri a musu addininka amma idan kana zama da mutumin da yake mai aƙidar sunna ya yadda yadda Allah ya bawa manzon Allah ya faɗi siffofi game da shi da haƙoƙin ubangiji akan bayansa ya yadda da su yadda manzon Allah ya karantar kuma ya bayani duka ya da su amma yana yin sabo irin shaye-shaye ko sata neman mata da dai ire-iren su kaga wannan saban da yake yi shi kansa ya san cewa sabo ne kuma ya yadda abin da yake ba daidai bane kuma yana ji a ran cewa yana ta addu'a yana ta fatar Allah sa ya tube da yana kafin ya mutu amma shi wannan da yake aqida ta faira ko ta haƙiƙa shi har addu'a ma yake ya dawwama akai ya mutu akai ko ba zai ji kunya ba zai fito karara ko ya rubuta a rigarsa ko ya rubuta a abin hawansa ko ya rubuta a gidansa cewa shi dan kaza ne kuna ganewa to kaga wannan ba magana da ce zai tuba domin shi a ganin sa akan daidai yake tare da cewa kuma ya fa saba wa qur'ani ya kuma sabawa abinda manzon Allah ya zo da shi ya kira a kansa na fata an gane to haka shi na ke nuna mana illar zama da irin waɗannan a musulunci da kuma zai tasiri a zuciyarka tare da cewa zama da duk wani mai fa mai sabo ana ma fasikanci ne ko baya halatta mutum mumini mutumin kirki yayi abota da fasiki to amma an kama maka wani misali ne don nuna maka illar bid'a illar aqida da take ta bid'a to alaka yin sabo na kaba'ira yafi sauki akan yin aqida ta bid'a shine kawai ina fata kuna ganewa to shine abin da malaiki nufi anan to lalle fa wannan sai su ban san wallahi ma'anarta ba amma suka ce maka gausi to suna nufin shine ake neman taimako kai tsaye a gunsa ya yaye musifa ya yaye damuwa ya yaye bakin ciki ka gane daga istigasa ne neman agaji neman dauki wanda mun manzo Allah karanta da mu cewa idan zaka nemi dauki da agaji ka nema agun Allah faida wai dasta'anta fasta'in billah su kuma gurin su zaka nema agun wani mutum da yake wata martaba zaka yanzu kowa a cikin su in ka shiga idar su ka bo dan su matakai zaka waye gari ka kai wani matsayi wanda kai ma zaka iya zama wannan abu zaka yafe wa mutum zaka bashi aljanna kamar da muna yara ana ta fara aljanna aiko sai ga an ce an bada aljanna ana da kudiri a ran cewa idan mutum ya mutu dan tashin kiyama in yana dariƙa kaza to shehun dariƙar na asali zai zo da wata riga babban riga ran tashin kiyama wai in ji su me aljihu 70 kuma kowane aljihu zai dauki mutum 70 kuma zai yi sawu 70 daga filin hisabi zuwa aljanna da mabiyansa kafin a gama hisabi da haka in dai kana aqidar su kana dariƙar su kana kudirin su to shikenan kai ba ruwanka kai saban da kaga dama in dai ka yarda da wannan malamin nasu to wayaran tashin kiyama wai zai cece ka ta hanyar yin su moga da kai a aljihunsa zuwa aljanna kaga wannan na farko ma renawa mai sauraron hankali ne tama da yake mutum ya yarda kudiri ne ya yarda da haka kuma ya imani lokacin da muke yara ana faɗan abun tunda haka mu Allah sa an aife mu ne a wannan gurin da yake an yi tagwar mai a tsawon shekaru da 'yan ɗariƙa da 'yan izala kuma kowa yana aibata kowa yana kuma faɗar illolin kowa san miki nake ɗauka a lokacin ba ilimi nake da shi ba har yanzu ba ilimi nake da shi ba karatu nake nema dai har yanzu sai nake ɗauka kawai kawai bambancin siyasa ne na addini kawai ake musu sharri wallahi na ɗauka haka ne ban taɓa yadda ba da duk abin da ake faɗa game da 'yan ɗariƙa a lokacin ban yadda ba saboda mu iyayenmu sun karantar da mu cewa kai ba ɗan ɗariƙa ba ne kuma kai ba ɗan izala ba ne kai musulmi ne kana bin annabi muhammad kalas ma ka karanta da ma gidanmu tunda mun tsaye a cikin wancan rudanin ga yan ɗariƙa ga yan izala ka ta mana a ɗariƙa ba addini ba ce izala ba addini ba ce kawai annabi muhammad za ka bi da ƙur'ani ka gauna lafiya shi ke nan a haka so in kowa ya faɗa abinsa a lokacin sai da ƙwaƙwalwata kawai yarfa ne na siyasa duk abin da ke faɗa har sai da muka zo muna karatu muna zuwa makaranta yau da gobe har za ka zo da kanka ɗauki littafin da aka faɗa abin gashi a rubuce to haka kuma daga nan ya za ka yi dole ka sallama sai ka sallama kuma dama shi ne adalci in an faɗa gana game da malam wani kaza to in a zamanin ka yake raye ka je ka same ku yi magana da shi sai ka ji maganarsa in ba zamanin ka bane dauko littafin da ya rubuta shi ne ya rubuta shi sai ka ji me ya faɗa a ciki shikenan ka zauna lafiya to Allah tsare imanin to haga a can karatun madaran nan sai mala yake mana inkari ko jan kunne dangane da yan kungiyar tabalik wanda su ma an yayin su tsawon shekaru suna zuwa daga Pakistan waɗansu fararen mutane kuma suna da mabiya da yawa a Najeriya har anan akwai mabiyan su ban san ko yanzu akwai su ba sun jajja mutane cewa ka zo a tafi da awa to me za a rika da awa akai su ba maganar aqida suke magana ba ba maganar tauhidi bane a su dai kawai ibada da kuma kyautata hali da gyara ɗabi'u saboda ka sa a baka wani zikiri da zaka rinka tuba kana istighfari kana yin kaza kaza kaza kaza amma ba maganar aqida ake koya mutum ba ita kuma aqida ma'ana kudirin tauhidi shine asalin musulunci domin idan mutum ya mutu duk sallar da yake haka babu abin da ke sallah a zahiri a musulunci ba kalmar tauhidi to duk sallar kake in dai kudirin ka na tauhidi a rubuce ne ta zama sallar shirme ba Allah ba zai karbe ta ba shi sa manzo Allah ya shekara akalla kusan goma a garin maka ba abin da ake kira mutane sai kawai tauhidi kadai babu sallah bare azumi bare zakka bare duk babu kawai ka yadda Allah kadai shine Allah ka nemi agaji a gunsa ka ba runka da kowa sai Allah haka manzo Allah ta fama sun shekara goma tukunna aka sako da sallah tukunna kaza tukunna kaza tukunna kaza to shine sai mallaki mana magana dangane da waɗannan mutane na yan tabliko yace wal bid'u allati inda jama'at tabalik qad zakaraha man sahibahum thumma taba an masahibatuhum yace bid'ar da ake samu a cikin mutanen jama'at tabalik yace wanda ya zama a cikin su ya bada maganganu game da su sannan shi daga baya ya tuba ne ya bar tafiyar sai ke faɗan abin da aka koyar da su da kuma irin ƙudurorinsu domin galibi mutane ba ka sanin suwaye sai ka shiga cikinsu ka game suke yi ina fata an gane ya ce wa allafar kutubun kasiran aka rubuta tafai da yawa akan haka fitta hadiri minhum dangane da hana matasa bunsu kuma wani abu mu abu wallahi suna bin mutane ne kamar ƙarfi da yaji mahaifin jaka cikinsu musamman zaka kana da dan wani sha'ar haka na alamun wani abu na addini ko su rika jinka ka zo za a yi mitin ka zo a muku jawabi ka zo ka bada kwana ɗaya a fita kullum kullum har tusa maka wannan bala'i su danna maka rawani ka ta fama da shi ba mu eh haka ne su sundanta maka saka da lafiya kullum da kullum kaga kuma wannan ba wai shi bane asalin abu da ake cewa addini na fata an gane to ba su nuna maka aqida ba sai da akwai maka ibada ita kuma ibada idan kai ta babu asalin tauhidi to ba amman sura ce saboda baka ma san matsayin Allah ba na fata an gane to shine yace ina ne wa bayani bid'ihim kuma an yi bayani akan bid'o'in su wa kauni Sheikh Muhammad bin Ibrahim rakasa لبعضهم كل هكنيكو لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر yace kasancewar ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar Saudiya mai suna Sheikh Muhammad bin Ibrahim a farkon fitowarsu yayi fatawar yayi sassauci akan cewa lalle abin da suke na da'awa babu laifi a ciki a bari su yi tai hukuma ta sahale musu su ci gaba da yin da'awa a farkon fitowarsu saboda malaman sunna ne su hukumar Saudiya a ƙa'idarsu na fata kuna ganewa ba za a kawo wani abu ya zama addini ba sai hukumar kasar ta kira malamanta sun mata jawabi akan halaccin abun ko kuma haramcinsa su kuma malamai suke dan Allah ko kana san su ko baka san su dai Allah ya san abu da suke yi sai sun kalli abu su mar hukunci tukunna a rattaba shi a matsayin doka a kasar ko a cigaba da mu'amalar shi a kasar ko kuma a haramta ayi abu da shi a kasar to farin fitowar yan kungiyar tabalik da suke da'awa shi wannan malamin daga cikin manyan malamai ne sai ga cewa babu laifi ai da'awa suke akan ayi ne a kwadai ta samari da yin ibadoji za su na tafiya ƙauyuka da garuruwa da ko ina ana mutane da'awa da bayani akan addini yace babu laifi a basu zaka saka kyale suka rika yi to sai daga baya kuma sai bayani rinka fitowa daga irin mazhab mabran din su kudurorin su cewa ba suna yin da'awa bane akan tsarin magabata na kwarai tabi'ai zuwa sahabban manzon Allah suna da wani kuduri nasu daban na bid'o'in su wanda kuma a ƙarshe sun raba kada misali mutum da yana shaye-shaye an raba shi da shaye-shaye sai kuma ka dawo da shi kan aqidar faira kaga an kashe shi kun gane abin da ake nufi tunda duk wanda da cewa akwai wani ba Allah ba da zai yaye dan adam bala'i ko ya saukar da alheri in mutai da wannan abin kaga ya fita musulunci ya zaga abaka hoton wani sai ya rataya a rigarsa sai mai yi zobe da shi ya rataya a bajo ya makala a mota ya makala a gidansa to kudirinsa are shi ne wai idan akwai wannan hoton abun da ya saka din zai sa alheri ya sauko ko kuma zai sa bala'i ya kauce kare zo gurin shine asalin abu nasu ba sai ga an kafta mutum wani katon hoto idan shi gabi cikakke ne suna daukar mutum mataki mataki ne idan an ga cewa shi ba za a amfani kowa ban sauka alakamar hoto ta fama da shi duk inda gani da hoto da katon tarbi a wuya kana gani ka kawai gabi bai san me yake ba mai in kuma ya dan an ga kaman ya dan abun nan sai shi kuma ba shi hoton sai ya lika kofa gidansa ko a shagonsa ko a motarsa haka dai za su tafi mutu lalata maka aqidarka to haka duk wanda yake wannan aqidar ai ba shi ba Allah kenan kuma ta raba hida shan kayan maye amma kuma sai ka dawo da shi kan aqida ta fairanci ta haƙiƙa ta jin cewa kowa ma Allah wancan abin da yake dazu kaba'ira ne zunubi ne babu ko shakka ga haddi Allah ya magana a kansa amma me yin sa a aqidar ahlus sunna ko bai tuba in ya mutu ba zai dawo ma'autar jahannama ba haka manzon Allah ya faɗa in dai ya yarda da tsarin manzon Allah na aqida kuma yana yin saban sai ya mutu bai tuba ba to za a saka shi a wutar jahannama gurgurdan wasu lokutan da Allah ya so daga baya sai kuma a tare shi shiga aljanna kine karshen lamarin sa wani ma daga cikin su sai Allah ya mar afwa ba zai ma shiga aljanna ba duk akwai hadisai da jawabi akan wannan saboda abin da yake yi ba kafirci bane sabo ne shi kuma wanda yake wannan kai ta hakika ko ta faira har kai tsaye manzo Allah yayi gabar ne shi kuma yayi yamma domin cin kudurin su hatta annabawa ba su da kima idan su shehun kungiyar su yafi kowanne annaba a gurin su koda ya ce ma ƙarya ne to kullu tafansu da yake a rubuce haka ne kudurinsu shi yasa zaka ga duk abin da suke yi sun fi kambama shehunsu sama da maganar manzon Allah Allah ka tsare imanin eh kwarai da gaske to wani aka dan ma ya faɗa ai da ya ce Allah mara farko ai wanda yake nisa ba ba faɗan Allah ba wanda ya nisa ba zai ce ai na wannan ina ka wani din ba kawai wannan zai faɗa kai tsaye kai tsaye zai faɗe shi kawai to ka gani to ka gani Allah tsare imanin yace sai wa qad radda alaihim li'annahu lam yubayyin lahu amrahum saboda farkon lamari shi wannan malami al'amarin su ya fito karar agun sa ba yace wa qad radda alaihim amma daga baya musu raddi raddan baligan raddi wanda yake ya gamsar ya isa lima tabayyana lahu amrahum saboda ya amar bayani akan al'amarin su ga irin bidiyoyin su sun hana mutun yin sabo ne sun raba saurayi da yin sabo amma sun mai da shi aqidar wadatul wujud cewa komai ma Allah ne ko haka na tafiya a tafiyar faira ai duk sabo su abun halal ne zaka dai sha kayan mai zai yi abin da ya gida ma da mata ko wace iri ce saboda wai in dai kana son malamin su kai kawai shi ce to to du shine tsari irin tsarin su yace kama fi majmi'i fatawahu kamar da wannan bayani na raddi da ya musu ya da tafsirin suna majmul fatawa nashi yace wa qad sarra alaihim ad-da'watu ila Allah ila ila tauhidi ya musu sharadin cewa in har za su yi da'awa a kasar Saudiya to dole hidda su rinka yin da'awa akan tauhidi shi kuma tauhidi shine ka yarda ka kira mutane kan su kadaita Allah a gurin dukkan nau'in ibada abin da ke ce bauta ibada neman taimako ko neman agaji agun wa ake nema agun Allah ne in ka nema agun wani kayi shirka neman lafiya agun wa zaka mata a neman lafiya ya bada lafiya mallakin Allah ce in ka nema agun wani ko kana da kudirin wani zai bada ba Allah ba ka fita alayin musulunci neman cin nasara wake ba da ita Allah ne in ka ji a ranka cewa akwai wani ba Allah ba da zai sa a nasara ka fita Allah ya musulunci ko to kuma zo maganar bauta ibada sallah azumi zakka da sauransu duka Allah kadai ake wa a zo magana akan yanka yadda kadai Allah ya kai ya tantance a wa sallah to shi kadai ya halarta a yi yanka ko ya tabbata ya shar'anta a yanka saboda shi shi ne ke cewa tauhidul uluhiyya tauhidin rububiya kuma shine ka kade ta Allah a cikin ayyukan da Allah yayi halittu sammai kasai ka yadda Allah ne kade yayi su kuma shi ke kula da su shi ke juya lamari daga sanyi ayi zafi ayi damuna aikin Allah ne ba wani da yake da musharaka da shi a ciki saukar da alkhairi a duniya a shiga cikin yalwa da jin dadi da kaza da kaza da tsada da wani saukin farashin kaya wannan kawai Allah ne ya ga dama in Allah ya kawo hikimarsa sai kaga abu ya tabbata aka san haka zuwa al'umma a shiga cikin kaza da kaza da fari babu ruwan sama babu wani kawai Allah ne so jarraba mutane don wani abu ta hikima tashi da yake so zartar a cikin aban kasa duka waɗannan aikin Allah ne to kaɗai ta Allah shi kaɗai amma idan ka zo ce ai wannan abin da ake ciki saboda ana ragin shehu ne to haka ya fita Allah musulunci kuna ganewa shine tauhidin rububiyya kaɗai ta Allah a cikin ayyukan da Allah ne sai kuma tauhidin al-asma wa sifat dama sun kasa tauhidin ne kashi uku yawancin malam wasu kuma suka dunkule shi zama guda biyu amma dai wannan shi suka zaka ga ana yawan fadarsa ana yawan kuma bayanai akan su shine ka kade ta Allah a cikin siffofinsa da sunayensa duk sunan da manzon Allah ya faɗa game da Allah ko Allah ya faɗa wa kansa ka faɗi sunan yadda Allah ya faɗa ko da manzon Allah ya faɗa ba tare da ka siffanta wata siffata wani abu da kana halitta ba yasa Allah ya cewa laysa kamislihi shay'un amma wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake da kama da ubangiji amma duda kuma shi Allah sami'un ne mai ji ne kuma basiru ne kuma mai gani ne kaga an ga magana kenan to kade ta Allah a cikin sunayensa da siffarsa idan ka san zatin Allah shi kadai ne babu wani abu da zai kama da shi to sunan Allah ma ka faɗa ko da ka ji sunan wani daga cikin halittu to ba irin na halittun bane na Allah nashi ne kadai da tantanta da shi siffar Allah da za a faɗa gani ji zuwa saukowa na fata an gane to na Allah daban ne da duk wani abu daga sani shi ne kaɗai ta Allah a cikin sunayensa da kuma siffofinsa to wannan tauhidi da ake ta magana a kansa ya fi kowane darasi mahimmanci a rayuwar musulmi kuma ya fi kowane darasi nauyi a gurin mutanen da ba sa haƙurin ɗaukar ilimi saboda an zan fi so a ta karanta bayani akan alwala sabbin za a magana muke akan misali aure ko kasuwanci da ni kuitin tambayoyi akai ba za a bari ma a gama karatun ba saboda kamar ya shafe ka ne kai kai tsaye haka kuna gane ba amma ba yanzu magana tauhidi to idan ba ɗalibin da yake damuwa da sanin ilimi ne tsiba za ga kawai ɗalibai eh su ana bacci za ga yana wani kaza da sauran sa kuma shine asalin musuluncin gaba daya tauhidi din kenan Allah samu dace ya ce wa ƙara dina muke ya ce na niko fallam yufu bi halar sharri ya musu umarnin cewa inda su yi da'awa to su yi da'awa a kan tauhidi kaɗai su kuma ba su cika wannan sharaɗin da ya ba su ba don haka sai hukumar saudiya ta kore su ta hana su zuwa ƙasarta amma haka mu najeriya da yake wata irin ƙasa ce ko ofin boda ce kawai suka ci gaba da yi in banda zuwan tashi rikice-rikicen nan ma ai da ba a san ma'aikarsu ba sun cika ko'ina duk ƙaunar ka sani ba da ba su shiga ba kuma abin da zai baka ma gane cewa ba ma suna magana magana akan a ilimi ba ne daga an tashi kawai jawabi ake akan wani abu ya ku mutane ku gyara halinku kuna yin zikiri kuna yin kaza kaza ba a maka magana akan ka kaɗe ta Allah ka ba wa Allah sufofinsa in za ka shiga bala'i kai ka nemi taimako a gun Allah in ka samu ni'ima ka gode wa Allah ba shi su ce magana a kan ba kai waɗansu abuwa ka ba da kwana uku a fita a tafi ƙauye na gaba to kai gidanku ba kai ka fahimci addini ba ka karantar da in gidanku ba kuma ka tafi wani ƙauye kana musu wa'azi to kai wani irin malami ne wai su ce maka ai wai Allah zai kawo wani yau in gidan naku wa'azi haka wani taɓa gamun a cikinsu da ya matsa mun sosai ya ce waka zalika kaunin shak bin bas rahimahullahu ko asna alayhim fi awal al'amri ya ce haka nan babban malami bin bas rahimahullah lokacin da yake raye shi ma ya yabe su ya ɗauka mutanen kirki ne ya ce wani abu da suke abu ne mai kyau ana zuwa ana da'awa anguwa anguwa masallaci masallaci ƙauye ƙauye farkon lamarin su kenan ko ya ce li annahu lam yubayyin lahu am amruhum saboda shi ma al'amarin su bai bayyana mar ba a lokacin ya ce falamma tabayyana lahu amruhum da ya fahimci ga yadda fa suke ba sa tafiya bana kan sunna fa taraja an zalika sai ya janye wannan maganar da ya ta jiya ta yabin su da yi yana cewa suna kan abin da ba daidai ba yayi inkarin abin da suke kuma wannan ma shine sunnar ilimi in kaga abin da yake mai kyau ne ka faɗa in kuma kaga akasin abin da ka faɗa ɗazu kayan bayani akan kaza sai ka je kana karatu kuma kaga cewa wannan abin da ka faɗa ɗazu ko jiya ko bara to kuskure ne ga daidai ɗin to haƙihi ne ka dawo gun da ka faɗa sai ka warware magana ka ta ɗazu ka ce na ce muku ɗazu kaza kaza kaza kuma na zo ko wani malami ya an karar da ni ya mun bayani ko na bincike na gano kaza gashi wancan kuskure ne ga daidai shikenan ko su yabe ka ko su zage ka kai dan Allah kai dama kuma dama gunhi za a je kuma shi kake so dama ya karba aikin ka ina fata an gane to wannan shi da ka sai musu shi ma raddi game da haka ko eh yace wa qala yace la yakarzu ma'ahum illa man yuridu an yad'uhum ila ila al-haqi yace kar a samu mutum daya ya fita da'awa tare da su yan tabligh sai dai wanda zai kira su shi kansa zai musu wa'azi ne su kansa din alal haqqi wat tauhidi akan su bi gaskiya kuma su bi tauhidi domin su ba suna kan tauhidi bane sufaye ne su ma sufanci suke yi aqidu ne irin na sufaye ina fata an gane a baka wuridi kai tai kawai ba maganar a yanzu mun za su maka an baka wuridi zaka shiga wata halwa kwana 40 ba za ka fado kai jami'i ba cikin mutane har kwana 40 din kana ɗakin ka kawai a kulle ba ka magana da kowa ba ka ce da kowa komai kuma ka gama wannan shi kenan ka yi wusuli ka yi kaza ka zama kaza shi kenan ka zama zindigi ba ka sani ba shi ne zindiganci ai in zuwa sallar jam'i ba mun ta karanta ba manzala ga makaho abdullahi bin ibn makatum yana zaune a madina makaho ne ya zo ce manzala gidana na nesa madina sabuwar gari ne an gwarmu sabuwar unguwa daga gidana zuwa masallaci akwai kwazazzabo tudu da kwari ga ba dan jagora ga shi makaho ne sannan ga macizai da kunami a garin na iya sallah a gida zana ce ba komai ke sallar ka har ya juya ya tafi ba zana ce zo mana ya ce ake sallah a nan masallacin kana jiyowa a gidanka kiran sallar da ake yi ya ce ina ji ce to dole sai ka zo masallaci jami'i sama kai an baka wani wuridi an ce ka zauna a gida za ka yi halwa kwana arba'in ko wata ka za baka fita ko ina haka ai an raba ka da musulunci ke don ka mutu faga abin lokacin ba ka sallar jam'i Allah sauye Allah tsare imanin ko ya yi bangagon bane ya ce wani kirin mahum alaihi ya yi inkarin abin da suke kai minal mume mukhalafati saboda sun sabawa tsarin sunar manzan Allah ya ce haka za kala rahimahullahu haka nan Allah masa rahama haka ya faɗa game da su ma'ana ya inkarin irin aikin su ma anna sahibal bid'a tare da cewa fa shi duk dan bid'a fa wanda yake da kida ta bid'a na fata an gane la yaqbalu ad-da'wa ba karban da'awa ko kamar wazi ba zai ji ba yanzu mutumin da ya dauka a ranar cewa ya kwana yana kada ganga ana kada jita yana rera waƙoƙi da zummar shawai yaban Allah yake da manzon Allah kuma yana dauka a ranar cewa addini yake dan Allah zai karba wa'azi ya tuba ba zai karba ba ganin kamar da kai baka ma san Allah ba ya ji ya siyo kayan kidansa na dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ana ɗauka shi daga unguwa zuwa unguwa yana ta musu waka da sunan addini an hana makota bacci ana ta kiɗa kuma wai addini ake to yau zai da cewa a ce ya daina nabin kuskure ne ba zai yadda ba ba zai ma karɓa ba sai ma zai baka san addini ba ai shi addini almuhabba zai ta maka ai ƙauna shi ne addini wanda kuma wani shine asalin murji'anci suka ce duk wanda yake bautawa Allah a bisa alkhawfu tsantsan tsoro kadai shi kawai tsoron azaba yake zunzurutu baya kwadayin rahama to wannan khawarij ne kun gane sune khawarij wanda shi duk wani abu mai suna safo in yaga mutun yayi to shikenan agun sa ya fita a musulunci zai iya kashe shi ma dan me yasa yayi ai Allah ya hana yanzu agun karin ka zo kai sallallahu alaihi wa sallam ka sake hannunka haka zai iya harbe ka sai ce maka ya annabi ai haka yake sallah to me yasa kai haka baka yi haka ba to tunda baka yi haka ba ka kare ta hadisi ka kare ta annabi kawai jinin ka halatta shikenan kaga ka waris kenan to duk wanda yake bautar Allah a bisa al-khawf ya zama khawaris wanda kuma yake bautar Allah a bisa al-muhabba shi kawai tsintsir kauna so shine addini a gunsu to sune haga faira sune dukkan dariƙoƙi duk wanda haka sune su su kawai san Allah in dai kai ababa rasulullahi ne kana son Allah a ranka ba mun tambaya da kansu ba cikin littafin nan su ba sa tunanin ma za a maka azaba ba ruwan su su kawai suna kallon wurin rahama din ne zunzurutun sa suke bauta Allah da shi ai in dai kana son Allah a ai shi kenan ai masoyin manzon Allah ne haka zaka zaki da karan kansu ya kai masoyi shine zai zo da rufa ido tare da waka ya dauka son Allah kamar da ake son budurwa ne ana mata waka farki ya yi ba wasu ma bai gaji haka ba in banda shakkinci da yi na ƙarshen zamani ba wasu ya gaji na magana da budurarsa ne ba wasu wanda ya kai asalin ba wasu na asali ai kuda matarsa baya magana a tsakar gida ana ji in ya shigo shi kawai su in si ne oga ne ita ma ta kiba zaninta a ka komin zafi komin sanyi tana cikin gida fama da zani a kanta duka kan mu da haka suke rayuwarsu miji daga ya zo kowa a tension yake shiga komai shi special ana mutunta shi ba za ku ji suna wata magana da kai zaka fahimci me ma soyayya tsakanin su ba kai a matsayin ka na da a gida Allah ba ka taba ji ba saboda lokacin akwai kunya akwai mutunci to su kuma suka dauki su wayannan murji'a din su faye ne yanzu sai suka dauka cewa wai so kaunar Allah shine kawai ibada zaka in dai kana son Allah to ko baka kowace irin ibada ba zaka shiga aljanna kuna ganewa zaka ji waɗansu malamai fa da suke ikirarin ma'ahli sunna ne amma saboda bai san karatun tauhidi ba shi kansa yana faɗar cewa wai imani baya buƙatar aiki akwai masu faɗa haka ina na hajin su su shi kuwa suna karatu zaka suna faɗa amma saboda wata kidi da tashi da ita kuma bai ji ya ko da sunnar ba kuma ya dai ya dage shi dole su yi malami da ƙarfi da yaji sai ga yana ta abinda da a duniyar ilimi ce wallahi tsaye da shi za a yi a wasan hukunci yana cewa duk imani wai baya bukatar kai aiki a ƙirin sunna kuma suka ce shi imani na fata an gane shine kuduri a zuci da furtawa da baki kalmar shahada kenan da kuma aiki da gabbai kuma yana karuwa idan kana yawan aikin da'a yana raguwa in kana karancin aikin da'a wannan shine imani definition ɗinsa a duniyar sunnar manzon Allah a gurin ahalus sunna zama a gurin su murji'a da sufaye da asha'ira da waye da waye su kawai almuhabba in dai kana kaunar Allah a ranka ko yaya ne ko baka san Allah ba ko baka faɗa ba ma ko baka yi kowane aiki ba kawai kai aljanna ne yana ga su a gurin su ba su damu da ibada ba sai su kirkiro cewa babban abin da kake ji da shi shine karanta Qur'ani dan ka samu laushin zuciya ko dan ka samu kiyaye dokokin Allah ka samu nutsuwa ka samu kaza to suka ce a kawai idan kai wani wuri di kwaya ɗaya na na da su na kungiye su to ladan ka yafi wanda karanta Qur'ani sau 6000 ba kaga an halaka kake an halaka mutum kenan to wani su ake cewa murji'a su ne ashariya su ne duk waɗannan faira haƙiƙa wane ne duk sun jikan mutane ne Allah ka tsare imanu to idan mutum bai san wannan ba haka zai shiga cikin masifa to wanda yake wannan aqidar ta cewa kida a gunsa addini ne ya zai tuba inda zai kidan ne fa a cikin masallacin da yake rayu sallah zai kidan fa kofar masallaci a tara mutane kuma a ce taro ake wai na manzon Allah kuma ana kida to kai baki tukururu ma wane ba za ka manzon Allah kalmar mai da ka iya ta ana kiɗa ana disku ya tara gashi a kansa ko ya zuba waɗin so ba ka ga mutum kawai alamun mahaukaci zobe guda hudu a hannu ɗaya a wannan hannun ma zobe guda hudu to ko dan bori ma ya ga zama na da'i ai ne yanzu ba zai saka wannan ba ai kowane zamani ya ta canza abubuwa in banda asalin aqida ce ba ta canjuwa ai amma duk wani abu da zamani kana canjuwa ai farin fitowar wannan je tsamnin ba ta katotuwa ba ce mai nauyin tsiya to yanzu ba ga ta bayar shafar tafar da hada area ma jikin wata hato to yanzu kuma gwanta ba ta kawo nan ma to shi ne ake advance amma ga ka saka zobba guda hudu ya saka sarkoki ya tara gashi kuma ya ganin cewa shi akan dade yake kawai aljanna ne ma shi ba wani ko shakka duk wanda babin sa ma dan wahala ne to dan Allah ga zai tuba to shi suka ce dan bid'a mai aqidar bid'a in ka dance bid'a anan ba fa nufin mai dan bid'a fil ibada ba mai bid'a ibada zai iya tuba in asalin aqidarsa ta sunna ce kuna ganewa to amma aqida da yake ita ma ta bid'a ce fa ba magana tuba ya dauki kida matsayin addini ya dauki cewa kai rungum matar mutum ko yar mutum akan idan mutane wai wannan shi ma addini ne babu haramci a ciki to wannan ko a soce ana yi Allah kiyaye Allah tsare imanin yace to haka za ka sallallahu ko ina muke eh ma ana sabil bidai la qabla tawbata yace wa kana sahibul minhaj haka wanda yake tafi akan wata aqida ba ta sunna ba yana aqidar fairancin sa ko aqidar haqiqa yake yi to da wahala kamar wa'azi ya karba yana da wahala domin ya dauka akan daidai yake kuna gani yana ganin hi daidai ne suka ce ai mutane kala biyu ne a gurin ba su ilimi idan ka zo ka ce mutum sallan magariba raka'a nawa ce sai ce ma bai sani ba kuma daga sai bai sani ba to ga da ka taimasa raka'a uku ake yi ga kuma da ake yin ta kaza kaza kaza kaza shikenan akwai wani wahala gurin wannan ba wahala amma ka zo ka ce wani mutum magariba raka'a nawa ce sai ce ma hudu to haka yanzu kana da bala'in aiki a gaban ka kafin ka sauke shi ya bar fahimtarsa akan hudu ce domin shi ai wani ilimi ya samu amma ilimin mara kyau yana kan wani ilimi amma gurbataccen ilimi to kafin ka raba shi da wannan ilimin da yake da shi na cewa raka'a hudu ce ya dawo ya da raka'a uku ce an karanta hire duk mutu to da ganewa to shine wanda yake kan aqida ta bid'a da wahala kaga ya sauka ya dawo aqida suna sai wanda Allah ya gamda katar gurgudan kyakkyawan niyyarsa Allah ka tsare imanin mu yace la tarajau an manhaji to duk wanda take aqida wanda take ba sunna ba yana da wahala kaga ya dawo ya bar aqidarsa ya kama ta sunna kuma yace alladhi ko baya alaiha shuyukhu wanda ya riga yau shehunnin sa mubaya'a to an ce mai ta kungiyar ma ba a yadda kai kalama dan cikin ta sai ka je gaban wani sheshi tukunna ya baka abun baki da baki na ga wuta wata dariƙa ma ita shehunta idan zai baka dariƙar sai ya ce ma ka rufe idanka kadiriya haka take in za ba kadiriya ka dafa idanka dan dai anan babu su ne amma kada ka ka dafa idanka gaban shehu tukunne yana fada ma kana fada yana fada kana fada yana fada kana fada tukunne ka zama dan kadiriya ita ba a shigar ta haka kawai duk aqida da ba sunna ba ba a shigar ta haka kawai amma ta manzon Allah ta kullun ga ta hada ta malamai suke kawai idan ka ji ka gane ka fara aiki sai kuma ka zo kana alaka da malaman sunna sai ka zauna lafiya kawai ko ya ce ƙauluhu fa'ini la'amanu ko an tasahila a ɗariƙahu fata halaka ma'ahu saboda ya ce ba ina jiye ma tsoron kada zama da shi halayensa da ɗariƙar tahi da yake kanta da ƙidarsa salanto ta shafe ka ka yadda da ita daga nan sai ka halaka tare da shi ya ce hadi yana tidatun wannan shi ne asalin abin da aka hana ka zama da ɗan bidiya iza mashaita ma'ahu in ka ci gaba da zama tare da shi wadalastahu kake zama a wurinsa kullum wa wafaqtahu kake muwafaqa da shi ko ina haka ne ko waraqatta laka ha'amene haluhu har idan to halinsa ɗabi'un suna burge ka kada cewa ai mutane ne masu ibada ga rike tarbi kullum ga yawan wuridi ga yawan zikiri ga yawan istighfari suke burge ka to zaka waye gari kai ga cikin su baka sani ba na fata an gane shi kuma sunnar manzon Allah duk wani motsin ka da zaka yi in ka san yadda manzon Allah ya koyar to sunan motsin naka ibada kuma zaka samu lada mun sha buga misali kana farkawa daga bacci ba yana farkon yinin mutum da ka farka lokacin asuba ta kawo kai ka farka daga bacci haka zaka yi me zaka faɗi addu'ar da manzon Allah yake ta farka daga bacci kana yin ta sai a rubuta maka ladan ibada zaka shiga ban ɗakin ka kai addu'ar shiga ban ɗaki wato manzon Allah ya karantar ka shiga da kafar hagu sai a rubuta maka me ladan ibada ka gama zaka fito kana fitowar kafar dama kai addarfta a bandaki ta rubuta maka me ladan ibada na fata kuna ganewa ka gama ka zo kana alwala kana yin irin ta manzon Allah da ya karantar ka da aka koya ana rubuta maka ladan ibada koyi da manzon Allah fita zuwa sallah haka za a tama to duk motsin da kake yi in dai kana bin sunnar manzon Allah baka yin asara to zaka dan me zaka je ka samu wani guri ka zauna a reran ba zaka tafi kasuwa ba ba zaka tafi gona ba ba zaka tafi ko ina ba kawai ka tafi ma kuma ka bar iyalinka a cikin yunwa da talauci da kunci ba ka suke ba ya ce maka kawai Allah zai kawo haka suke mutum ba zai sana abu ba zai kuma zaman sa kawai kayan shi kawai ya lamu lungu ya ta yi wuridi ya ta wuridi ya ta fama da ransa ka tashi ka je ka nemi abin yi shi ma zikirin Allah ne kuma shi ma ibada ne Allah ma kira abin falalar Allah ba kai Allah ma nan bayani ba dangane sallar juma'a yace in aka zo kuka aka yi sallah gama yace ana gama me fantashiru fil ardi ku ya ku tafi aban kasa ku tafi saboda me wafta gumin fadalla ku ne fadalar ubangiji ba ku tafi kasuwancin ku ku koma gonakin ku ku koma gurin ku ku saboda musulunci to haka ba sai ka zauna ka dukufa da tarbi kullum kana fama shine kana ibada ba duk motsin da kake in dai ka sanya manzo Allah ya karantar ibada kake baka yin asara a ciki kace fa innahu tasri alayka haka ne ko idan ka ga cewa halin sa yana burge ka mutum ne mai san ibada to baka sani baka yi aure ba kawai sai wannan ɗabi'ar ta shigo ma kai maka zama ka fara yin ta domin duk wanda yake burge ka yau da gobe za ka kwaikwayi duk abubuwan da yake idan ka kulli samari ko dalibai a makaranta musamman secondary school duk malamansu suna da sunaye a gun ɗaliban kowane malami da sunansa kuma duk galibin ɗaliban suna da salo-salo na malamansu iri daban-daban wani malamin saboda kazaɗinsa sun fi son shi saboda ya fi mu'amala da ɗalibai wani malamin saboda kwalliyarsa yana birgisa matasa za ga suna kwaikwayar abubuwansa to haka ɗabi'a take ya sake hana ka zama da wani ke aƙida ta bid'a don karka zaka kwaikwaya ba ka tare ka sani ba sai ma ka fara yin ta yace bid'atuhu sai ka kuma dabi'ar bid'arsa ta shiga cikin ka fatasko nani fatasibuha fatahalaka ma'ahu sai ka waye gari kawai kana ta yinta ma kai ma kullun kana fama da aqidarsa a madadin karanta qur'ani duk zikirin duniya ba wanda kai qur'ani muhimmanci to sai ka baka waɗansu zikirori ba adadi a ce sai kai kullun ta Allah sai kai kafa 40 ko 4000 da 400 da 40 da 4 eh haka za su baka sai ai wani wannan wannan a ce maka ka san sa waɗansu kalaman su wanda in kai baka fahimci karatu ba sai su ruda ka ko wannan ana kiran wani sai su ruda ka ce a ce maka ai wannan jalabi ne haka suke cewa ai wannan jalabi ne wannan ai dafa'i ne ko ba shi bane to kai dan kai awwam ne saka ji kamar wani kayan gabar aka faɗa maka saki naga ji ka fara yinka amma da ka dauki qur'ani ka karanta ko shafi da kanta na qur'ani ladan ka yafi wanda ya wancan wurdin babu ko hadi ba saboda kana maimaita maganar Allah kake faɗa fa kana maimaita maganar ubangiji kuma kana tadabbarinta tana ƙara maka nutsuwa tana ƙara maka lada tana ƙara maka gashinan abubuwa ne ba ba adadi to sai sa raba ka da qur'ani sai ba ka wannan ace sai kai 40 da 4000 da 4000 da 400 da 40 da 4 shikenan saka ga a ce layin sai ka dana magana da mutane kai kuma a ta fama daga an zo assalamu alaikum haka suke kura mutane kaga anan ma mutum bai san ma addini ba kenan duk duniya in ba sallah kake yi ba in aka ma sallama haƙi ne ka yanke kamar sallama sai dan kana cikin banɗaki ne to sai ka bari sai ka fito saboda assalam sunan Allah ne ba a kira a banɗaki ba ka shiga masifa ba ina fata an gane amma zuwa maka assalamu alaikum rahmatullah to shi an bashi wani wurdi ne wai ba za a yi magana bai da ana yin sa haga an raba ka da tsarin manzon Allah ko me kake nuni da aka wasu maka an sallama kuma za ku yi bayanin ya tafi ka ta gaba da abin da kake Allah samu dace yace ina miki fatakuna mubtadi'an shikenan saka zama dan bid'a baka sani ba fal hadaru shadid to dai fal kadaru shadid yace albin da ake je maka tsaro ne mai yawa ne gaskiya zama da dan bid'a zai koya maka bid'a minal mai mubtadi'ati saboda karka zama da yan bid'a wama aktharuhum fi hadha zaman kuma ga sun yi yawa a wannan zamani in jimala sun yi yawa da salo iri daban-daban lakin yajibu an ta'arifa yaje to wajibi ne fa ka sani cewa ma hiyal bid'a me ma bid'a din tukunna eh me bid'a ka san waɗansu suna ɗauka cewa in aka ce bid'a wai shine duk wani abu da manzon Allah bai yi ba kuma bai ce ayi ba to wai shine bid'a to nan kuskure ne abinda ake ce bid'a shine kamar yadda shaushan bin fodo ya kalli tafinsa ihya'us sunna wai kimadul bid'a da zai ciro ta'arifi definition din mai bid'a sai ce ihdathu shay'un fi din yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu a kirkiro wani abu a ce addini ne ma'ana idan kai abu kaza zaka samu lada karo da zai zo zai baka cewa zai baka wani wuridi shi wannan wuridin ai dalabi ne amma zaka yi ne kafa dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu haga ya baka adadi ko to wannan abin da ya baka adadi ya zama bidi'a saboda da ya kamata a samu cewa manzan Allah ne ya ce a yi shi kuma ga adadin da manzan Allah ya faɗa kuna ganewa to ya zama bidi'a in kai da wannan abin duk zikirin da manzan Allah ya faɗa ya ce a yi za ka galibinsu ɗari to yake faɗa duk wanda ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سو 100 bayan sallar asuba saka faɗa maka wadan su tarin lada da fadaloli da za a yi mutum yanzu ƙara cewa duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau 100 bayan sallar asuba za a yafe mar duk zunubansa ko sun kai yawan kumfatti haka wannan manzala ne ya faɗe su sai musu adadi amma sauran azkar din da ba a musu adadi ba to abin da ka so a gurinka shine kai su ba adadi kai ma zaka ba ka rike tarbiya kenan ba ruwanka da kawunta kana zaune kana zaune a shagonka ko a kasuwanka ko a gonanka kana aiki kana astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk zikin da ka sani kai tai ba sai ka irga ba shikenan sai lafiya baka lada tunda an sa malaku suna rubutawa suna rekodin su ba sa ce ba sa haifar da ma su gaji ba sa gajiya aikin su kenan a duniya to amma duk dan bid'a wannan abu da zai baka na ka'ida cewa sai an yi kafa kaza kuma kar a yi magana da kowa to shine bid'a kuma galibi fa wallahi salan nan fara sai amfani da shi ko wani daga cikin ire-iren su da ya ba wani mai kudi wani wani wani wuri yace za a yi wani aiki amma aikin shine ka'idar aiki akwai ɗan wahala idan gari ya waye wanda ka fara gamuwa da shi za ka ɗauki kuɗi mai yawa ka bashi sadaka ya ce amala wani ya ba komai kawai sai ya biyo sawu da asasa ba malam ya zoge kofar gida alaje zauna yana jira wai ba alaje buɗe kofa ya fito masallaci alaje na fitowa ga mala aka da makalla ya lafiya wala ce a ai wannan aikin ne da na gaya maka akwai sharaɗi ne mai ƙarfi fa yasa na biyo dalle in tabbatar fa aikin nan fa an samu an yi na magana sadaka kayi kuwa ya ce na yi to haka ba ya ce mata ta mana ya ce ina farkawa ita na gani kawai na bata ya ce mata ga sadaka yanzu malam haka da nufin zai ne shi za ka fara gani ya ce ta malam kai na fara gani to ai haka ce ba kuma kawo to gani haka suke irin wani sadan dufin din sai sun kalli sun karanta kwakwalwar kai ka sai yawancin su mutanenmu ne gara da ne yana da wayo to wani baka zaba su rudu da kai a banza a ce maka wani jalabi ne wani dafa'i ne wani kaza ne to duk kai rudani ne fa kana da mahaifa suna raye kuma ka nema addu'a gun wani to me zaka yi addu'ar sa ya rike kayansa mana in kura tana maganin zawo to kanta mana ba shikenan ba ba mutan lafiya ba kana da yaya kana da mata ka mutu isani mana su ji dadi ko ba haka bane sirin sai faranta shi Allah saka da alkhairi alƙaraka Allah zai karba amma duk an taruda mutane Allah kiyaye to babban sharrin malihi ne za a raba ka da asalin tauhidinka ne a raba ka da Allah gaba ɗaya ƙarshen lamarinka Allah ka tsare imanin ya ce li albadan nasi kullu shin indahum bid'a domin wasu daga cikin mutane ce komai su a gunsu bid'a ne shine wancan malamin babban malami ne fa yake cewa mu yace wai su ɗan izala suna zagin su cewa su ɗan bid'a ne to ai ɗan izala ya ce wai ba shi da hankali saboda in kuka ce muna bid'a to mun ji muna bid'a ba kun ce duk abin da annabi bai shine bid'a ba to annabi ta safara aka ce a ta ta safara bid'a ce dan wake yace haga ai bid'a ne annabi ya ce aka ce a to haga bid'a ne to haga shi ya dauki wannan layin cewa me bid'a wai duk wani abu da manzala bai ba shi ake ce bid'a to ba shi ake nufi bid'a ba ka faro wani abu ka ce abin addini ne kuma a duba qur'ani babu hujjar yin abin a duba hadisan manzon Allah babu hujjar yin abin to shine bid'a kisa manzala sai wata magana dunkulalliya yace man ahdasa fi amrina haza duk wanda ya kirkiro wani abu a wannan al'amarin namu na musulunci ya dauko abin sabo ko laisa alaihi amruna ba mu muka ce yayi ba babu umarninmu fa huwa raddun amma da markansa ba za ka rawa ke babu shi kuna ganewa ko to shi ake ce bid'a duk abinda ba a yi a zamanin manzon Allah ba a matsayin addini sahabban nan guda hudu da manzon Allah ba su lasisin cewa a dauki sunnar su a zamanin su ba tabbatar da ba a matsayin addini ba to ba a dauka ba a matsayin addini ko mun ganin kyansa a zahiri to shi dan bid'a da ce maka to me laifi dan an bani wurdi an ce in yi istighfari sau 4444 sai ya ce maka me laifin sa akan haka ko saka ce laifin shine tunda an maka iyaka an ce dole sai kai adadi kaza shine aka yi ne laifin da cewa aka yi ka rinka yin istighfari ina haka ya tabbata cewa duk wanda yake so Allah gafarta masa zunubansa ya samu rufin asiri a duniya ya samu rufin asiri a lahira to ya rike ya dage da yawan yin istighfari da kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ko an ka maka abin da abu ne saka sai ka yanka kenan amma amma wannan limit din sai ka adadi kaza to shi na dauka a layin bid'a kuma ka rinka ji cewa ai yau gaba ɗaya dubu uku ne yi haka ana bi na bashin dubu ɗaya da ɗari kaza ba gaske ba sai na gashi ga layin matsala ɗin Allah ka ɗari imanin ya ce albidi'atu laha wa dawabidun ita bidi'a tana da abubuwan da ake cewa shine bidi'a ba kawai wai dukkan abin da manzo Allah bai yi ba ba shi kace bidi'a ba abin da za a ɗauko shi a ce abu kaza akwai layin akwai lada kuma a duba a ga ba manzan Allah ba ne ya faɗa to shi a ce abin bidi'a to ɗan bidan ka faɗa masa gaita masa a to me laifi a ce ai mu muna ƙirƙiran abu ne don mu sa mutane su dage da ibada haka suke cewa su na fata an gane muna so ne mu kama mutane su dage da yawan istighfari da yawan ibada yasa sai mu ce ma kai istighfari sau dubu ɗari kai kaza sau kaza domin zai sa zuciyarka ta wanke ka daina kaza ce to ai kun yi kuskure ai ka karantar da mutum abu guda ɗaya da manzan Allah ya karantar ya ɗauki abin ya yarda da shi amfani da shi ba shi da ko haɗi akan ka ɗauka masa wani abu da ba manzan Allah ba ne ya ce a yi ko da wancan guda dubu ɗari ya faɗi ƙwaya ɗaya na manzan Allah ya ladansa shi ne cikakke saboda ai manzan Allah Allah ya tura ne kwa duniya ne addini na fata ana ganewa shi da ake buga misali za ka yi sallah ya ke sallah kabbarar harama karatun fatiha karatun sura ruku'u da tasbihi a ciki dagowa daga ruku'u sujuda da tasbihi da kadaita Allah da yin addu'a ko ai zaman tahiya karanta tahiya ba shikenan ba sai sallama duk sallah ba haka bane to sai wani yazo yana yin kabbarar harama me ya kamata ya fara yi karatun fatiha sai karanta sura a gurin karatun fatiha yana sane da gangan haka kawai a madadin fatiha sai kai da sutul bakara saboda ta linka fatiha ga ayyawa ko ba adadi tukun daga baya kuma sai karanta ita fatiha yayi ruku'u yayi sujuda ya samu ta hesa kuma aka yi sallama sallar shi ta yi saboda me ya canja wa tsarin da manzalla karantar to sai ta mace ya yi bid'a kuma nan ba zai samu lada ba inda gangan ya ma zanibi zai samu saboda ka iya abin da manzalla ya karantar ya faɗe shi to iya shi ake so kai kawai shi kaɗai Allah yake bukata ka yi abu guda ɗaya da Allah ya ce manzo Allah ne fa yarantar ka yi to ya fi kafi daraja abun Allah sama da ka yi guda miliyan wanda ba manzo Allah bane karantar da su ina fata ana ganewa to shine bid'a wanda kuma shine sunna karka damu da yawan abun domin shi kansa Allah ma cewa yi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarrabe ku wane ne zai kyakkyawan aiki zai mafi kyawun aiki haka bai ce mai yawan aiki ba shi Allah ba yawan aiki yake bukata ba in Allah karba shi ka kwade tak shikenan kanka ka rabota amma ba zai karba ba kuma sai wanda ya turo manzon Allah ya karantar kai kuma ka bi shi shi sallah ke cewa wa in tudiuhu in kuka mar biyayya shi wannan annabin za ku shirya don ka ibin sa ba ka mutun ya bata kenan shi sa aka ga duk wanda ya mutu ba a sunar manzon Allah ba Allah babu labarin yaya zai ne damar tashin kiyama yace wa yawma ya'addu zalimu ala yadai yaqulu ya laitani takhastu ma rasul sabila ya wailata laitani da mata take fara khalila ranar da mutumin da ya mutu ba sunar manzon Allah ba zai ci dan ya dauke bakin ciki saboda dama yace ya laitani kai tona ittakasu ma rasul sabila da ma na ba hanyar manzon Allah man ana ta wa'azi mu sunna muna bin maganar waɗansu malamai muna bin maganar wani kaza yanzu an yi sallar magariba an ba shi wuri da ya je zauna a masallaci ko a wani guri ya ta yin salatin annabi ba irin na manzan Allah ba kuma ya yarda yana ta yi sai zai gaban Allah a matsayin ba ya wa kansa asara sai ce ya wailata wayo Allah na kaitona laitani dama dai ni lam atakis fulanan khalila da ban riki malam wani a matsayin shi jagora ko aboki kuma ta foshi tafiya na ba a wata ayar kuma ta daban a cikin ahzab Allah ke cewa idan bala'i yayi wa mutum bala'i ya hangi illa rashin bin manzon Allah yaga illar da yayi wa kansa ta bin waɗansu malamansa sai ce wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana adaluna sabil ya Allah mu fa ba fa mun yi ra'ayi ba ne fa mun bi shugabanninmu ne da malamanmu su kuma suka batar da mu daga hanyar manzon Allah amma zai masa amfani ba zai masa ba uzuri bana gun Allah wannan me yasa da ake kana jin cewa ga waɗansu yara ƙanana suna maka magana sunnar annabi kace a'a ka rabu da su Allah muna kan abin iyaye da kakanni ka san wani ake faɗa har yanzu ai mu ƴan gargajiya da wani haka wani haka ne faɗa fa saboda tsabar ma shi gabi ne wallahi gabi ne sake dariya ka ce a ka dai faɗi san ra'ayinka ne kai wa ɗan gargajiya bane a ai mu ɗan gargajiya su shi kenan babanka har ya rayu a gidan ƙasa ya mutu dan me kai gidan bulo ka saba babanka ko kai ma dan gargajiya bane ko ba ka bane me yasa kai gidan bulo da bulo ka saka tile kai jinin talaka kai kaza kai kaza babanka yi da kai maka ginin kasarka rabbana ka wadata mu kai zaman ka hakura ana ruwa kana tsaye a tana za ka yi ka ga hadiri ka fara Allah kar a yi ruwa hawa laina wala alaina haka ne ai to haka shi ba gaskiya bane cewa kai dan gargajiya ne ko ba gaskiya bane cewa kana bin babanka ƙarya ne kana bin son zuciyarka ne kawai a wani abu da kaga cewa zai ma daɗi amma a wasu awon kwa da ka gane cewa su iya na ka sun samu ba dai ba sun na tsarin ya mai dan wahala ne sai kuma kauce musu sai kuma ka kirkira ka na zamani to shi kuma addini ba haka bane to ba ma wannan ba haga Allah ta maganganu akan illar ka bu wani ba manzon Allah shi sa a duniyar sunna kullun kira ake cewa kai ka zo ka bu manzon Allah ba za ka ji malamin sunna ya ce ma ka bi shi ba na ruwanki da kai me yake so a gurin ka ba ruwanki da ka bi shi ka bu manzon Allah da ya ce ma ga bayani ga hadisi ka je ka bi annabi ka huta dan Allah wa kake so ne a duniya da fi manzon Allah babu ai to ka bi shi mana kai haƙuri ka bi manzan Allah mana ka ji daɗi ka zo ka bi manzan Allah a tsila mana to idan baka gane ba ubangiji ga mu da cewa istabarra alladina tabi'u na alladina tabi'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab da shehu da muridi za su yi bara a ran tashin kiyama wa ra'u al'azab sun ga bala'i kuru-kuru a gaban su muridi ya nemi shehu ya ka dauki shehu ce baka da hankali ne a haka ne to ai lahira ce fa shedan magansa ya sai ya mabiyansa bara'a shedan kansa shine shugaban ayyan iskan duniya ko to shi kansa sai yayi bara'a ya ce wa qala shaytan lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa aklaftukum shaidan fa da kansa sai yayi bara'a da mabiyansa fa ina kuma wani shehu ko wani malami duk kare sai karanta mutane wai idan ka bi dariƙarsa ko ka bi kungiyarsa fayarancin sa ran tashin kiyama zai dauko babban riga mai aljihu 70 ya dauki mutum 70 ya sawo 70 kin ta tsuniya da Allah lahira wanda manzon Allah da kansa ran tashin kiyama za a tara duk duniya su tashi cikin firgici bala'i ya kai bala'i kuma Allah ya rabu da kowa rana ta tsoko kwakwalwar ka ta fasa in mutum bai ba Allah ba rana wannan ka dufan da ka zafin tafa yanzu ana kashe fankunya ka gaba ɗaya wurin ya canje a yanzu haka haka ba rana yanzu ko to ka fanka gaba ɗaya ka zaka ɗaka ɗin dum to bare kuma da rana to ba wannan ba ta dawo tsakaninka da rana mil ɗaya kaɗai gumi ya haɗiye waɗansu mutane yanayin zanubin mutum yanayin guminsa haka mun Allah ya ce wanda kuma yake yawan yin sadaka sai Allah masa inuwa da dai sadakarsa in sadakarsa mai yawa ce sai masa katuwar inuwa kuma shi kadai zai hakayansa dan sa ba zai shigo ba bare wani mata ba kowa ba zai shigo kawai sai shi kadai zai shakayansa a to ba shi ba da kudin sa ba shi ma an yayi sadaka shi ma Allah zai bayar tashi ne a to babanka ba shi babanka ba ya riga rasu bane sai ka mishi to shi zai samu ladan ai tashi daban saboda shi Allah ai wasu'un ne kuma sa alwace yake dan me zai ma sharing in ka gance ga wannan kura ba ai talauci ne babu ai ko bai bane amma an kai wadata ta maka za a yi kai ungo kai ma ungo duk a wula muku damin dala da an wula maka kawai sai ta haifa sai ta tashi haka gobe da ayyuka za gaba mulin taro a basatun da ya za a yi kira in wula maka dala dubu daya la ilaha illallah eh to Allah ai yalwa ce da shi ai sadakar ka kai kadai zaka mura kare karin dashin kiyama haka manzo Allah ya faɗa ka sadakar ka yar karama ce sai maka yar inuwa yar karama kamar ta fana to dai ka dan rage wannan shin din ai to amma idan kai mai yawa sai ka same yawa to ana wannan bala'in fa manzo duk duniya za su taru da mutane da aljanu su ce kai wannan bala'in ya yawa da Allah wa za a samu ya roƙi Allah a zo a yi hisabi mana dan wutar ta fitar mai kuma sauki saboda bai san wutar ba a lokacin duk duniya fa a jagon annabi adam hadisi in ta ce kowa san shi ya ce ba zan iya yi ba ba matsayina ba ne yau Allah ya yi wani abin da bai taɓa yin irinsa ba za ka nima ta in nima na kuta a yau to nima na gode Allah saboda ka nafsi nafsi izhabu ila gairi ku tafi gun wani cewa ni ne baban ku ina ji tama ai ba da karfi na kawo ku haka Allah ga da mana aife ku to kuma wani abu na ciki ku je gun annabi nuhu yace ba zai iya ba annabi waye ba zai iya ba annabi ibrahim kai ne kallur rahman kai ne kaza kaza tilala ku ji gurin annabi isa a ƙarshe shi ma ce ina wane ne yau wannan matsayin gaba ɗaya duk duniya wanda zai iya zuwa yi wa Allah magana shine annabi Muhammad wannan shine maqamal mahmud din da manzo Allah ke faɗa cewa bai duk duniya sai manzon Allah ya ce duk duniya saboda matsayin sa agun Allah shine zai iya zuwa ya fuskanci ubangiji ce sai Allah ya muni ilhama ta wani irin zikirori da ban taba sanin sa ba a yanzu da sunayen Allah da ni kaina ban taba sanin sa ba sai a ranar zan san su ya ce zai ƙwanƙwasa ƙofa aljanna sai a ce waye kana jin wani hadisin fa zai ƙwanƙwasa ƙofa aljanna fa haƙi na aljanna ba kamar kasuwa ba ce tana rufa ne da mai tsaranta sai ya ƙwanƙwasa a ce wane ne sai ce ana muhammad saboda bala'in kyama ba zai ce ba zai cokansa annabi ba sai ce ana muhammad malakan sai ce to bika umirtu dama kai kaɗai Allah ce na buɗewa tamma shi wancan ya yau dare ka ya ce idan kana bin ɗariƙarsa ko kana bin aƙidarsa zai da riga ɗan tashin kyama fa wai da riga ya rinka lodan mabiyansa mutum rigar ta da aljihu dubu saba'in ko da aljihu kawai da ɗauki mutum dubu saba'in kuma daga ɗibinsu zuwa aljanna ta ɓarauniyar hanya ga annabi muhammad fa sai kwankwasa fa a ce waye ya ce ana muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce bika umirtu dama kai aka ce na budewa ya ce sai a bude mu ya ce ana budewa fa'izar jabbaru da sai na ga ubangiji a gabansa ya ce kawai sai in fa'i sujuda Allah da tusa masa waɗansu jaban Allah na musamman da a duniya bai san su ba yi wa Allah kirari yi wa Allah yabo da jinjina Allah ya ta masa daga kanka tashi eh sal tuqda washfa tushaffi ruji abaka ka nemi alfarma za a ma ka duba isa da mulki na ubangiji fa tashi ya muhammad ruji zan baka nemi alfarma zan ma ya ubangiji a zo a yi hisabi duk mutane duk duniya suna bala'i a zo a taimake su kowa ya samu gurin zamansa kaga alfarmar manzan ta tafi kowa a duniya sama wani ya nuna mabiyansa cewa shi yana da wannan alfarmar hatta haka kenan ta fotin da yake faɗa ma tun zai ji satu aljanna su wajen kaza wai a ƙarshe in ya ɗaiku na ƙarshe ne faɗa fa kuma wallahi akwai a rubuce da tafansu sai Allah ya ce masa wane me kake baka tafi aljanna ba wai sai kunya ta kama shi da wannan ba ake rudan matasa fa wallahi da ake rudan matasa a halatta maka duk wani haram da ka sani yanzu mutashi ka ce masa ya taba jikin mace halal ne ba zunubi ya ba zai shiga kungiyar ka ba ita kuma mace in kelaka da ta hanyar haram to ka gamu da kaskanci har ka mutu haka Allah ya kuma tsara hatta scientists fa masu kirkirar basira da Allah ke tura masa duniya sun rubuta theory cewa duk mai ganin tsirecin mace ko ganin ta kace gani ba za ka yi ilimi ba inda ba matar ka bace kada ka samu dukkan masu scientists ba sa yin aure masu saboda shi abu din sa ma yana ga cewa ka kalli mutum ma kana samun damsu basira ce haga arna ne fa wasu fa ko Allah ba sai da shi ba ta wasu sun halatta ma ka yi taba kowace aka gani a duniya kuma wai halal ne tunda kana kana aqida su ka saci duk abin da ka ga dama na kudaden al'umma kai zalunci in dai kana kan wurin da za su ba kwaya daya to ka gama komai kaga wannan an ci amanar ka an raba ka da addini ba za ka gane kaya cuci kanka ba sai mutum ya mutu shi ne Allah faɗa cewa wa yau mai addu zalimu ala ya dai ran da azalimi zai ciji zaɗansa ya yi kukan bakin ciki ko ba za ta dawo ba lokacin an riga an gama go no go an gama shi kenan ka saboda ka wallahi duk wanda bibin manzan Allah ba wallahi ya shiga uku duk wanda ya ma bayani ka bi wani ba tsarin manzan Allah ba wallahi ya ci amanar ka kuma ka yaudare kanka kai ma da kanka shi kaɗai ake bi a samu shirya shi yasa Allah ke cewa man yudir rasula faqad ata Allah duk wanda yau manzon Allah da to Allah ya wada a wata aya Allah ke cewa ul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna son Allah to ku bi manzon Allah sai Allah ya so ku amma a nuna maka wani ba wannan ba to an yaudare ka kuma ba ka gane illar ka ba sai ka ga malaka mutu a gaban ka Allah ka tsare imanin Allah tsare imanin ya ci fata ga anna hadal ladhi huwa alayhi bid'atun idan ya tabbata cewa ka dofa adalcin malamai na sunna fa yana maka bayani kanta ita kanta bid'a din ma fa ba komai ake ce bid'a ba a'a akwai abin da ake cewa bid'a kuma abin da ba bid'a bane ina fata an gane ka ci abincinka na garinku ba bid'a kake ba saboda wanda yake cin wallahi dan yace lada yake samu ko akwai al'ada garin su ce kawai ba mai cin hinkafa a matsayin lada al'ada garin sai kici da abin da ya samu na garin su in ka je wani garin abincin su ma daban komai da ka sani galibi haka ne waɗansu abubuwa na su ake cewa abin da urfin garin ku ne kawai sama abin da za ka yi da niyyar cewa ibada kake wa Allah ka samu lada kuma wannan abin ba a samu dalili daga manzon Allah ba to sunan abin bid'a Allah ka tsare mu to yace ya tabbata cewa lalle abin da wane yake kansa bid'a ce farta da lizma'ahu karka ƙara zama tare da shi ko kaɗan wala ta sahibuhu kada ka abota da shi yasa muka faɗa Allah jarrabe ka kuna zaune a kasuwa garin farka garin fassa shi kuma na na layin bid'a ne zai kunna kasakasan su ana ta faɗan abu na tsafi na na arnanci ana ba wa dan adam siffar Allah a ce wani Allah kai da suke faɗa fa ko kunya ba saji zai faɗi sunan mutum ce Allah wane ne Allah ko kuma ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haifarsa akai ba haka suke suna waka shi malam shehun nasu eh mana ta ga ya zama sun ba sifar ubangiji to mai irin wannan ya zaka masa to a sunnar manzon Allah ba za ka masa sallama ba kuma in ma sallama karka amsa kawai a zauna a haka shi kenan ya gane baka tafiya tare da shi kuma shi ma ba tafiya da kai bare ga gaje gaje wani uzurin sun zaka je kai yanzu idan kana da aboki arne ima ga yazo sai ka tafi toci haka fa saka je bai so haka zaka zauna da shi kawai ba sallama ba dubiya ba mu'amala kai ba ruwanka da shi ba ruwanki da shi shikenan in dan Allah kai to Allah zai kara maka daraja da daukaka da samun sutura duniya da lahira saboda kuma sai ku kiyaye ba da kowa ake alaka ba bare ayi abota shi sabon za ku muke cewa idan aka zo neman aure to ku duba addinin mutum a san a wata ida ma yake tukunna yanzu ka je ka ba dan fara yarka ka ka shiga uku ka kashe kanka da kanka da yarta kama duka yana dole sai ka bincika aqidarsa a tabbatar da aqidarsa tukunna a tabbatar da mai ɗabi'unsa da halayensa mutum ne mai haƙuri mai kyauta mai kaza ba ga sa ba shi aure shi kenan haga aiki na gaban iyaye kenan kuma amana ce domin ita ka amana ce aka gaza ta aka ce maka wali kai ne shugabanta duk girmanta domin ta abu da ba za ta iya sani ba sama ga yanzu iyaye ba su da na abu shi wani ba kuɗin ba ne fa shi dai ta samu miji kawai kowaye ba shi kawai da samu miji shi shi kenan ba ruwan da wani komai ba ka da kosisi ba na wasu kama mutane a yamma an gwan ba da gidan zai aje matar ma an ɗaura auren tana zaune a gidan babanta nawa gashi na an yi ta haka wannan akwai magana kudi a ciki yasa haƙi ne ka kula da wannan aƙida domin shine asalin musulunci kuma akan wannan ne disar da mutum yake ko shine sallau sarkin sallah in dai aqidarsa ba ta sunnar manzo Allah bace wallahi arnanci yake ya yadda cewa akwai wani ba Allah ba da yake da siffar Allah in zai fadi da kira sunan wani ba Allah ba zai nemi agaji ya nemi abun wani ba Allah ba yana da kudirin cewa wani ba Allah bane zai kawo dauki ya kawo arziki ya kawo yayewar masifa da jinwa da jinya to sallar sai ba ta da amfani ai saboda ka ba sallah bace alamar gane mutum mai imani na ya tabbaci ba ya tabbaci kadai ba ya tabbaci kadai akwai abubuwa da yawa da sai ka bincike su kafin ka zo magana akan sallah din Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik